الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha biyar ga watan daya shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun kammala littafin alwaji fi fikihi sunna wal kitabil aziz wanda muka ce za a sa littafi na haka bar ma nan muka ce za a sa littafi na na na wato sabon littafi a wannan rana ne albarka na babban malami abubakar ahmad bin muhammad bin ibrahim addinauri wanda aka fi sani da ibn sittunni yana da littafi mai suna amalul yawmi wal layla shine littafin da zamu fara yau cikin yarda Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah madaukakin sarki yadda muka fara alwaji muka karanta shi a tsawon shekara bakwai aka sauke shi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa wannan ma mu fara shi cikin yarda Allah madaukakin sarki a gama shi lafiya Allah kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da yake kamar yadda muka faɗa akwai mukaddima guda biyu na farko kuka buɗe shafi na biyar za ka ji mala ya ce mukaddimatu tahqiq gabatarwa ta tahqiqi kwalkwalewa na littafin shi wanda yawa littafin tahqiqi shine yake gabatarwa innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna godewa Allah madaukakin sarki domin godiya malamai suna cewa tana shafar bangare biyu lokacin da kake cikin annajuwa da lokacin da baka cikin annajuwa shine alhamdu a shukuru kuma sai amma wata ni'ima in kana so ka gane wannan ka doko ma ibnul qayyim za ga a cikin irin sa al-fawaid ko bada'iul fawaid za ga yana kawo sunaye guda biyu yana bambance ma ma'anoni to sai ce ma me bambancin alhamdu da kuma ashkuru saboda haka shi alhamdu kana cikin Allah yayi ma abu ko bai bari sai ka gode masa shi yasa zaka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat shi ne ma abin kin abin da kake so idan kuma sabanin haka ne sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal kaga amma ashkuru kuwa shi sai wani abu ya faru na ni'ima la in shakartum la azidannakum saboda haka sai ce wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu sannan muna neman gafara Allah madaukakin sarki wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a gurin Allah daga sharrin kawukanmu wa sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shirye da shi fala mudilla la ba wanda yake batar da shi Allah ka shirye da mu wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu wanda yake shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaida wato babu abun bauta da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzansa ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka ba da gaskiya mun fada ibnu ibnu kafir yana cewa idan ka ji ya ayyuhal ladina amanu to ba kowa Allah yake kira ba a cikin tafsirin sai yana cewa su sahabbai magabata sun kasance sahabi ne zo wucewa ya zo yana tilawa ya ja ya ayyuhal ladina amanu to sai tsaya tak ya ji me sakon domin ya san umarni ne ko hani duk inda ya ji ayyuhal ladina amanu ya san umarni za a yi ko hani za a yi to ittaqullaha ku kiyaye Allah takawa kuma shine imtisalul awamiri wa tinabun nawahi kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ya fassara ta haka ko kuma ja'alul wiqayati bainaka wa bain ma'asiyatillah ka sanya kariya tsakaninka da sako wani da yake kira takawa mun ja bada misali in kana so ka gane me takawa shine kamar a samu kwalabe da kayoyi a fasa a zubar a guri kofa biyu ce da entrance da exit a ce kawai ta nan za ka wuce kuma ba takalmi to wajen wucewa za ka ga kamina ta mutane iri iri dan za ka wani baka san ya iya tafiya da dan yatsa ba sai yau to wannan ta ta tsantsan din da kai ta ka kaya ko kwalaba sai ake ce ta kawa ta ta tsantsan dan kar ka saba wa Allah shine ta kawa ba wani abu ne wanda ake rubuta shi a goshi ko a rubuta a'a in dai mutum zai rika ta ta tsantsan ka ga mutum kasuwanci zai amma sai ya tambaya me halittin ka za ku na ga wani sabon business wannan shine takawa shine takawa na ga wata harka ana yi yanzu kafin ya shige ya tambaya akai shine takawa la na kasu wala ziyada kafin ya shiga wani abu na ibada ya tambaya akai ya jiya ya Allah yake so ai abu shine takawa to sai yace ku kiyaye Allah madaukakin sarki hakka tukati za ku ji ana wasu tare suna kokarin wasu yayi yan hakka tukati ne eh kai da ka fada wannan layi to ai haka tukati wato ɗan bin diddigi sai abin da Allah yake so kai da an gane ko to shine yace wala ta mutunna kar ku take ku mutu illa wa antum muslimun fa sai kuna musulmi annabawa duk abin da suka rika roƙa kenan ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا kaga rabbi kada ataytani annabi ibrahim kenan da annabi isma'il sannan kuma annabi yusuf rabbi kada ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya tawaffani man man musliman wa alhiqni bis salihin cewa Allah ka dauki raina ina musulmi ka sadar da ni da mutanen kirki ko shakka babu wannan kima wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu lura da shi sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane to yanzu ana kiran kowa da arna da nominal muslim da musulmai na kwarai kowa ma an kira shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye ubangijin ku bayan ya ayyuhan ladina amanu to yanzu kowa ma ya kiyaye Allah ubangijin ku ya sa rububiyya rububiyya kaga da ita za a ja hankalin mutane wanda zaka ga rububiyya a shekarun maka kusan shekara goma sha uku da ita annabi alaihi salatu wasallam ya rika jan hankalin ya rika jan hankalin kafirai wasu sun karba wasu kuma basu karba ba sannan aka dawo matakin uluhiyya za ku ga ana ta wala in ta'alta man khalaqa as-samawati wal arda dun rububiyya ne af'alu rabbi sai aka rika jan hankalin domin sun yadda duk da wannan abubuwa mun fara jibairu bin mudai ai kaga annabi yana karatun suratul najm ayoyin rububiyya kawai ya karanta guda uku daga farko ya fara yana zuwa am kulli ko min gairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika ko am humul mutayyirun yana jin wannan sai yace al'ala kada kalbi an yatira haka yace yace wallahi zuciya ga ta kusa ta take sama saboda kawai wannan rububiyyar da yake yana am kaza am kaza am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun suna tsammanin an halice su ne ba don komai ba ko su suke halitta an kamo shi a cikin bursunonin yaki ba musulmi bane sai aya take dukan zuciyarsa am khalaqu samawati wal arda ko su suka halice samai da kasai balla yumkin bari wannan zance ba ta katankancewa ne kawai amma inda mu khaza'inu rabbika ko kaskocin ubangijinka gaba ɗaya suna hannunsu ne amhumul mutaydun ko su suka mamaye komai sai ce ka da kalbi an ya tsira daga nan je musulunta shikenan to kaga rububiyyar ma ta sa wasu ne sun musulunta to shine aka ja hankalin allazi khalaqakum min nafsin wahida ku kiyaye ubangijin ku wanda ya halitte ku daga rai guda daya shine ran annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran abdamir yaudu ila an-nafs cewa wato ya wa khalaqa minha zawja sannan Allah ya halitti ran annabi na na Hawwa udaka wannan ran ya halice ta daga nan shine zauja domin azzauj a larabci yana daukan namiji yana daukan mace shine azzauj kawai larabci kwararren larabci duka haka aka ake kira kamar yadda agogo ma ta kawo ko duka mace da namiji misali in ba je wani gurin an raba ba to shi ma a larabci azzauj duka sai dai kawai idan ana so a bambance a wajen raban gado sai a ce zauju zauja a raban gado ne ake ware a sa kawul marbuta amma duk zau kawai bayanin ka ne zai gane wa kake ne wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan ya Allah madaukakin sarki ya yada daga gare su dubin yanzu alifu tasniya minhuma na na hawa da annabi adam rijalan aka samar da mazaji wani sa kaga wani sa rijalan kafiran wato maza masu yawa wani sa'a ai wani sa'an kafira da mata masu yawa qur'ani baya tautology baya gwaranci shi ta ba a maimaita ma ba kai ne zaka tadabburi afala ya tadabbaru alquran ka gano da Allah madaukakin sarki yace um wadhakirina allaha katiran wadhakirati ba ja kuma ce ba wadhakirati katirati ba wannan katiratin ita ce anan shine abin da yake to shine Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku yayi Allah da har yau allazi wannan da da sa'aluna bi ruwaya wanda yake da sa'aluna wanda kuke magiya da shi wal arham dan zumun mutum yake dan girman Allah ka bani kaza ko bari dan zumuncin da yake tsakanin mu da ana magiya da shi shine wal arham da zumuncin da yake tsakanin inna Allah lallai ubangiji madaukakin sarki kana alaikum ai kana raqiban alaikum cewa mai kulawa ne da ku shine ma yajibu min qawlin illa ladayhi raqibun ba wanda zai wata magana ba sai akwai raqibul mai kulawa atidin wanda yake present habiran shine atidin dukkan malaika dai ba wai raqibul ne a dama ba atidin da hagu a na daman sunan sa raqibul atid sifar take na hagu ma raqibul atid yau wani sifar take dan wasu na cewa raqiba a dama atid da hagu ba haka bane sifar ate ga Ahmad can fari dogo mai kiba duk sunan sa ne Ahmad ne kawai sunan bari dogo mai kiba duk wannan sifofin sa ne to kuma wannan sifa ce ta mala'ika rakibul ajiz sifofi ne nan to sai yace um ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka bada gaskiya da Allah ku ce yi Allah wa qulu qawlan sadidan ku rika fadan magana ta daidai duk magana da zaka yi rauto daidai ne akwai wani littafi da wani al-doktor Abdul Hamid yayi az-zuhud kitabu zuhud dan karamin littafi ne wato yayi musamman littafi ne na wa'azi yana irin cikin da daban da nake sha'awa mutaji a irin majalis haka saboda wa'azi ne mai yawa to a kira ga ya kawo wato irin falala da yadda ake so kusan teji ya kawo masu yawa akai yadda ya kamata mutum ya zauna in dai ba zai faɗa alkai zai shiru yayi sai kika ba cewa wa'azi ne mai ratsa kai in dai ba alheri zaka faɗa ba kawai kai shiru yake ga ma kuma fa'ida ta yin shiru fiye da magana yake yuslih lakum a'malakum in kuka faɗi magana da kyau sai Allah ya gyara muku ayyukan wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah madaukakin sarki da manzansa faqad fasa hakika ya rabauta fawzan irin rabautar da take din nakira aziman mai girma wata irin rabauta ne mai girman gaske wa ba'du baya haka yace um wato bayyata baru kitabul allama ahmad ibn muhammad ibn ishaq ibn ibrahim ibn asbad bin abdullah bin ibrahim bin budai budai cewa ana la'akari da wannan littafin har yau umda ne ana dogaro da wannan littafin na wannan bawan Allah Maula Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib balarran bawa ne maulan ne maulan akfal na Abdullahi bin Ja'far kun gane shi za ku iya tuno shi wanda ake magana kyauta kyautar ta shine ake magana saboda tsaba kyauta mun sha faɗa a majalisin nan shine wanda wata rana yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai yunwa ta kama shi ratsa wata gona sai gona mutum a cikin yana kula da gonar yake da Allah ya taimaka masa ko shi kafin ma ya tambaye shi tambaye shi yake ya taimaka wa ya bashi wani abu a cikin gonan nan sai ya ce ai ba naka bane ba naka bane to wani aka ce wani kare ya shigo yunwa ta matso shi kawai da ya kalle karanci ya ɗauki gurasar da aka kawo mai sai gudu da rabi ke ba karatu da ya gare karen yana ta abu sai kara ba to bayan an yi haka da karen da sai mata tambaya da Allah ya bashi wani abu a cikin gona sai ce shi ma bai ba ta ga wace ajiya aka bai ta wani bawan Allah sai ajiye shi kawai ya aikin gona yake to shi ne shi yake cewa saboda a cikin gari ana gaya ma cewa kowa ya sa Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib mutum ne mai kyauta ana cewa ba san wanda ya ji kyauta ba da ya kalli wannan sai yake to yau dai kam ko shakka babu abincin wannan bawan abincin zai baki na safa da rana da dare gaba daya sai yake yau ya ga wanda ya kure shi a kyauta ya ga wanda ya kure shi a kyauta sai yake masa da Allah ko zai kai shi gurin ubangidansa mai gonar yake to bari ya gaba sai kai shi yana zuwa gurin su sai da Allah zuwa ne alfarma nake nima wannan bawan ina so ka tiyar min dake sai ja shi ba dai sai sai marmagiya sai ce to ya je ya tiyar masa misali idan dirhami goma ake sai da shi sai ce ma dirhami 100 dan kawai ya tuba sai iya ba saboda baya san rabuwa da sai ce ya tiya eh yana faɗan wannan kawai ya ce ya tiya ai bai Bilal ibn Abi Rabah ba saboda haka yace ya siya ya ba shi kudin yana yin wannan kawai shi yana ba shi sai yace je ya enda saboda yana so ya warke daga cewa wannan baya so yadda aka yi mai title da cewa mai kyauta to in dai gaba aka to wannan ya wuce domin ya iya sadaukar da abincin sa na rana na wuni gaba daya da kare kawai sannan kuma ga shi ne amana cewa bai taba cin abin da yake cikin gonar ubangidansa ba kawai abin da yake yi shine yayi aiki to shine Abdullahi bin Ja'far ibn Abi Talib yana cikin bayan Allah dan kara karanta su a siyaru alamin nubala ba za ka so ka daina karanta sirar su ba saboda yadda suke da abubuwa na ban kai masu kyau to shine yake cewa shi wannan Abdullahi bin Abi to maulansa ne bararran bawansa ne domin akwai maulal asfal akwai maulal a'la maulal ala shine wanda ya yanta mutum maulal asfal kuma maulal wato wanda aka yanta kenan shine maulal asfal Abubakar ad-Dinawi shine Abubakar ad-Dinawi haka za ku ji malamai suna faɗa al-ma'ruf bi ibn sunni sunansa ibn sunni wal musamma bi amali al-yawmi wal layla sunan wannan littafin amali al-yawmi wallaila ayyukan yau da kullum abarka ce ayyukan dare da yini 24 hours na annabi alaihi salatu wasalam shine za ka karanta a wannan littafin min ahammi yana ɗaya da cikin littattafai mafiya muhimmanci kamar yadda yanzu kamar malam ibrahim da yake cewa ya ga littafin ya ƙayatar da shi yace ai kuma malaman haka suke wa ajma'i ma sunnifa bil azkar duk littattafan da ka sani an rubuta akan azkar zikirai da mutum zai kare kansa daga dafa'i yau kansa wato kare kansa daga sharrin miyagu to jillita ta wanda aka yi na zikirai wal adi ayyati da addu'o'i ne yau da kullum ba littafi sama da shi a tayo mina hada har zuwa yau kisa littafin za ku ga sun yi tsada na gaya muku in ba danci ba ne wannan bai kamata ya zama dubu hudu ba an fahimta da kyau ko amma wannan ne dubu goma aka ce za mu siya Allah saboda sun kaga Imam Nawawi yana da littafi mai suna Al-Azkar na Imam Nawawi ya kusa biyun wannan malamin sa da zamu ji Imam Nasa'i yana da littafi Amalu da Yawmi wal Laila domin ko faye a gurin malamin sa yana da suna Amalu da Yawmi wal Laila Ibn Taymiyyah yana da littafi Al-Kalimu Tayyib Talibin da yana da littafi Al-Wabilu Tayyib min Al-Kalimi Tayyib yana da shi amma gaba ɗaya aka ce ba littafin da ya kai na ibn sun mai kyau babu ba shi mun kima malam yana gaya ma hatta yau mina haza har yau baka da littafi sama da wannan li hadha ra'adab al-gadi jadi isa wato wani gurin buga littafi mai suna dalil gadi jadi yake ganin cewa an ta koma bi kadi ya hadal kitab suna ganin ya kamata su buga wannan littafin su dabba a shi lakin ba da hidimati sai dai bayan an wani littafin hidima wata hakiki an kwalkwale shi an gane wata hakiki an bi diddigin sa kuma kun san shi ma bin diddigi da ta hakiki yana kara littafi tsada yawa to shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya kara mar daraja yace shi malamin sai yace ba'us ba'usilat ilayya zalika al'amal amal sai aka dora mun wannan aiki cewa wajen ta hakiki da tarkiki aka dora mun inji Ahmad Jaz an gane ko shi wannan wanda yake mukaddima ta farko yace sai aka dora mun wannan aikin fatta antu billahi ta'ala yace ne ne mutai bakon Allah madaukakin sarki wa aqtu bi asbabil jiddi na yi riko da ai wato duk dalilai na wajen dagewa wani jihadi da kokari duk abin da zan iya yi dai na fito da su na fito da su a dannan aikin fa hazartu adadan min sunan tabaati kun yadda ake taiki yake duk adadi mai yawa duk wata matsala adana san ta taba buga littafin amma da yau wallahi la sai na ji kofi littafi dai ne ba amma a ce darul fikir sun buga darul hadis sun buga darul gadis jadi sun buga ko ina biya biya biyu mu na badawa har kuma littafi ɗaya ne haka ake daki in kana so kai daki ki da takribi ne kyau to ko ina sai ka samu na saboda haka yake na tattara wayannan littattafan fa wajadtuha ala hadha an-nahwi na same ta akan wannan tsarin littattafan na farko inna lillahi yace ya same su akan wannan tsarin tsari na farko na farko yace wajatu hadhihi dab'ati ghairi madbu'atun bisakl na samu duka copies din cewa ba ai musu wata diwa gaba ɗaya copies din ko da madaba'a da ta buga ba wata di abu na farko kenan sannan taniyan na biyu wajatu biya kaseeran min at-tashhih inda larabci suka ce tashhihin shine kuskure mun samu kurakurai a ciki an gane ko wala akhta'il lughawiyya da kurakurai na luga da kurakurai na luga bayan kuskuren rubutu akwai kuskuren luga kuma duk sun samu a ciki sai salisan na uku ibtakara ba'du halati hatin wasu daga cikin littattafan sun yi karancin ta hakiki ba ta hakiki yake babu yace fa ma kana minni illa an shamartu an sa'idil jiddi wa bada'tu al'amala yace ba ai ba abin da ya rage mun face wato zage zage dantsi in shiga cikin wannan aikin kawai kai kai da ya ga wannan yace to ba abin da ya rage mun sai fara aikin yake fa qumtu bi bayani sai na miki na fara wayannan abubuwan kamar haka na daya qumtu bi dabtil kitabi dabtan kamilan bi shakli yace na mike sai wajen yi wa littafin wasali cikakken wasali kun ga aiki na farko da yake nan ya Ahmad Jad na biyu qumtu bi muraja'ati matn kitab yace na mike na gashi tsaye wajen muraja'a kowace kowane littafi kowace matsaba sai da ya karanta kaftinsa daga farko min wato min gilafin ila gilaf duka sai da ya karanta ba da san cewa ai na biya wannan a ko ina yana so gano kurakurin kowace kowane kamfani da suke buga littafi sai da ya karanta nasu to sai ala adadin min al-tab'at hausa wannan adadin na tabawoyi gaba ɗayan su ce da na karanta littidraki ma sha ba ba'dwa min al-tas'id yace dan in gano adadin abin da suka bata na wajen rubutu kurakuran hatta gurin da bai kamata a haɗe ba suka haɗe shi ya raba duk wani kuskuren rubutu da kasan kuskure ne to sai da ya gyara to sai yace na uku kumtu bi takriji ahadithil kitab na nike tsaye wajen yin takriji na dil hadisan littafin kakaf maka ce takriji ba shine wannan rijal din kowanne namiji a ɗaya haddasana wani haddasana wani haddasa kowanne ɗaya ya ɗauke shi ya bu cikin wato kutubul ilal ya dubo wato cikin kutubul rijal ya duba cewa me wannan ne aka ce a kansa idan ya wuce lafiya lau sai ya tafi na biyu in ya gama mutum na biyu ya tafi na uku sai ya gama da su tsaf sai ce to duk mazajen nan sun tsallake wannan hadisin sahihi ne sai ya duba a cikin in ya ji imamu da sai da ce komai a kansa bai koma gurin imamu al-hakim ya koma gurin ali bin al-madini haka sai ya ji kowa me yake a kai shine haka ce takrir wa hukumi alaiha ne hukunci akan wannan kuma littafin akan hadisin na hudu kuntu bi amali firis firis lil ahadith an-nabawiyya alwalidati bil kitab yace na mike ce domin na aiki wajen firi content na littafin an gane ko na hadisa annabi alaihi salatu wasalam a cikin littafin kowanne na ka zo za a ce ma babi kaza hadisan da suke karkashin sa guda kaza ne sai ya kulkule kuntu bi amali firis mufassalin lil kitab sannan na miƙe ce wajen yin firis na shi ma yin fasali fasali na littafin yadda zamu ji a littafin mufassalin lil kitab wa ba'd bayan haka fa ad'u Allah tabaraka wa ta'ala mala ahmad jal yace ina roƙo Allah madaukakin sarki an yi takabbala minna ya karba ayyukan mu wa an yanfa bi hadha al-amali kuma Allah ya amfana da mu da wannan aikin innahu sami'un qaribun domin Allah madaukakin sarki mai ji ne qaribun sannan kuma wato a kusa yake mujibu du'a mai amsa addu'o'i ne to kun ji wanda ya hakikin littafin nan da tasrihi wannan mukaddimar ce shi ne littafin tarjumatul musannif tarjama ta waye ne wane ne ibn sunni ya kamata mu sani littafin ismuhu wa nasabuhu mali ce sunansa da kuma nasabarsa هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسبات بن عبد الله بن إبراهيم بن بدي كونغا سيدا غيما iyaye da kakannin kakannin kakanni su larabawa cikakka shi ne in aka ce ya sunanka ba kawai ka ce Yusuf Ja'far kai shiru ba ai ba kai ka ka ce na saba in ka bari mutum biyar sai a ce to kai rago ne shi rago ne kai kawai sai ka faɗi na saba cikakkiya a ji ka cike da wani a cikin magabata to shine ka zama amma mu yanzu za ga mutum yayi kokari ya sa garinsa a na uku ko na hudu kawai shi kenan yayi kokari zai kara da wani local government shi kenan a iyanan zai tsaya to su magabata ba haka take ba idan aku din muna karatun sira ko wasu littattafai da an zo sai a ce ma wani ya haɗu da annabi alaihi salatu wasalam ta waje kaza saboda sai an kama da sabar cikakkiya to sai yace Maula Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib kamar yadda Ahmad ya kawo a taka mukaddima bararren bawa ne na Abdullahi bin Jafar bin Abi Talib Abubakar Ad-Dinawi Al-Hafiz maka ce Hafiz shine wanda yake haddace hadisi sai suka ce akalla hadisi 100 da isnadi isnadin 100 da isnadin sa ba wa kawai mu zo mu ce an Abdullahi bin Abbas a an Anas bin Malik kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sanan nasi kulukan a gurin magabata nan baka haddace hadisi ba sai ka kawo isnadin cewa haddathani wa na haddathani wa ne ka cike sannan ka ce an Anas bin Malik qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ka sa hadisi da yazo a gurin domin kana kawo isnadi a isnadi kawai sauraron ka ce suna jin wani a cikin zaki wani hadisin ba inda zaki domin wani da ka kawo bai ma taba haduwa da wani ba saboda haka magana ta kare to shine alhaji al-ma'ruf bi ibn sunni shi za zuwa lokacin ba hafizin qur'ani yake cewa hafiz ba mu yanzu ya ji an ce ai wani hafizi ne a zuwa lokacin sai dai a ce qura qari ne qura'u ake kiransu ba a kiransu hafizin ka ji hafiz to ma da kai hadisai ne hadisai hafiz mauliduhu mun ji nasabar sa yanzu to sai haihuwarsa mulida ibn sunni bi madinati dinawra dinawar kai an wato an hali an haifi ibn sunni a garin da ake kira dinawar hawali sana a shekara ta 284 hijriya miladiya kuma 897 897 kaga wajen shekara 1200 da wani abu kenan rabansa da duniya bare ku dan karni na nawa ne karni na uku karshe karshe yana cikin tabi'u tabi'ai ne ko yawa tabi'ai sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ai ne wa kana zalika fi khilafati al-mu'tabi ibn al-muwaffaq hakan ya kasance a alibanci na abbasiya daula abbasiya da aka yi nan da ake kira al-mu'tabi su ɗan gidansu irin wannan sunan ne al-mu'tabi billah an gane ku al-mu'tabi billah al-mu'tamidu ala Allah kun fahimta irin wannan lakabin da sunan sa Ahmad amma sai ake musu lakabi da ɗan gidan irin sa al-mu'tabi billah wanda yake buwayuwa da yake fakewa da Allah mabuwayi an gane al-mu'tamidu billah wanda yake dogaro ala Allah ne bai dogaro ga Allah sunan yayin da kenan domin shine ma ya rasu aka dora shi al-mu'tamidu ala Allah kana al-muntakir billah in gidan sai irin wayannan sunayen ne to shine wannan ibn al-muwaffaq ijtihadu wa talabuhu lil ilmi irin ijtihadin sa da neman ilimin sa rayil al-imam ibn sunni ila misra ibn sunni ya tafi misra mutumin iraki ne ya tafi masar wata ne a fiya min kibari ulama'iha ya saurari manya-manyan malaman misra a nan lokacin ya ji ya ɗauka karatu a gurin kal imamin nasa'i kamar imamin nasa'i domin littafin sai ya ɗauka ma yayi wa aiki shine ne amalin yawmi wal laila shi ma ya duka wa nasu suna amalin yawmi na so in da na san ku gani ya dan wannan tudu eh shi ma kuma amalin yawmi wal laila sai dai ba wanda ya fi kyan tsari da buguwa irin wannan na ɗaliban kuma. Sai ce wani za in jahara bi sahibin nasa'i. Shi za ya jahara shi ibn sunni da cewa almajirin imamun nasa'i. Da ka ce ibn sunni sai a ce sahibin nasa'i aka ake cewa. Almajirin nasa'i nan. Sai ce warahila ila ila al-basra sannan kuma yayi yayi yayi tafiya zuwa basra wa sami'a fiha min abi khalifat al-jumahi ya saurari wani babban malami a lokacin ba sa da shi kaje kiran da abu khalifat al-jumahi wa karanihi da karinan sa karan tuni sakonni wanda su nakin su a wannan lokacin bi ya saurare su bayan wannan malamin zai tafi gurin wani gogewarka a nan lokacin har yanzu yawan malamanka shi yake nuna yawan karatunka Imam al-Bukhari in ba ku manta ba da muka zo na manta wannan littafi ne da zamu biya mun faɗe tarjuma su cewa Imam an-Nasa'i yana da littattafai yana da malamai 1080 wannan littafi ne muka faɗa Abu Kaddiba na manta ko ba hannun majalisin bane saboda haka 1080 malamansa oke ba da aure ne an gane ko 1080 to sai yace wani da tsara na warayila ila al-basrati wa jami'a biya min abi khalifa al-jumahi wa qarani wala hira ila al-musil a wannan kuna yawan jin sama labarai musil din na na take iraki na fi tarfifi ne na musil ko amma ka ce ba da turancin ba eh ka fi tarfifi ne a iraki sai ta musil din nan eh wa jami'a biya ya saurari malaman iraki kuma min abi ala da gurin abu ya ala dai da kuke ji na hadisi abu ya ala rawu abu ya ala to ji al-musili wa qarani da abokan karatunsa ثم رحل الى بغداد سنه دو بغداد daga nan kuma wa sami'a fi amin fi waqti ya saurari malaman lokacin su ma ya saurari karatu cikin rawa ibn sunni al hadith ila akhir hayati wane mutum ibn sunni ya rawaito hadisai ya rika ruwaya hadisai har zuwa karshen rayuwarsa yawa hadisi hidima matuka قال ابنه علي بن احمد yana da tabi ake kiransa Aliyu dan Ahmad kana abi yaktubu haditha wata rana mahaifina yana rubuta hadisi inji kansa Aliyu yake yana cikin rubutun hadisi fa wada al-kalama fi umbubatil mahbarati sai aji al-kalamin a cikin kucin tawada inda ake rokanowar cikin kuciwa yake taimako yawa sai dora a cikin kucin na tawada wa rafa'a yadayhi sai daga hannunsa sama yad'u Allah ta'ala yana roƙon Allah fa mata rahimahullahu ta'ala a lokacin da ya mutu inji dan yana cikin rubuta hadisi kawai sai aji sai daga hannu yana addu'a daga nan daga addu'ar sai fadi ya mutu kun ji karshen rayuwarsa yayi kyakkyawan karshe ko bai ba yayi kyakkyawan karshe la hawla wala quwwata illa billah yana wa annabi hidima ya aji ya hannu ya roki Allah ya mutu zai tashi a cikin masu yi wa annabi hidima la haula wala quwwata illa billah amin ya Allah to saboda haka sai yace kun wa zal kalama fi umbubati mahbara wa rafa ilayhi yad'u Allah ta'ala fa ma rahimahu Allah ta'ala sana'u ulama'i alayhi irin yaban da malamai suka yi masa qala anhu az-zahabi imamu zahabi yana magana a kansa me yace kana da yinan yace mutum ne mai addini kun ga abin da nake yawan faɗa ko cewa kuma har manyan malaman mu Allah in muka samu dama ina faɗa ko wanda muke a karan ana tare da su zan ce mamakin da nake mu malaman mu ne yanzu sai a ce ma wane ya gyara akwai malamin da bazan faɗi sunan sa ba cikin matasan malaman nan da librarian su Allah duk littafin da ya ga dama an kada ko zai ce kaza rojin kaza rojin ce ma buɗe zai gina kaza kasuwar library muna da irin su suna nan yan baiwa wasu ba a ma san su ba kun fahimta da kyau ko to amma har dace abin da yake bani mamaki su magabata na baya banda wannan karatun kuma za a ce ma mutum ne ne addini ga yawan azumi ga kiyamun laili to amma mu sai a ta faɗan namu kawai sai yawan karatun shine bambancin mu da su bayan yawan karatu a ce ma kuma ga yawan kyautatawa a sai kan je muna faɗa Hassan al-Basri ko Hassan al-Basri ka ga gayon karatun da ibada da duk abin da za yi na ibada duk wanda zai zo masallaci ya ga Hassan al-Basri ya wuce duk yadda kake bin Allah ka san gabe yake da kai Hassan al-Basri to shine bambancin su magabata da mu a yanzu muna da yan baiwa kala kala amma ibada karanci take to su zaka yanke ma wani yan shekara 40 ya taɓa fashin sallah asuba ba fashi a ce ba ya shekara 30 bai taba misin sahun gaba ba Allah sahun gaba ko da yaushe da shi yake shiga to su haka za ka ce siyar alamin nubala amfanin sa kenan idan kana da shi a library ka dama kawai kullun mutum da zaka dauka karanta ka dauki abubuwan da zaka koya a jikin sa ka gani tun da kansa bai har zuwa mutanen zamanin sa shi imamu zahabun sai da ya rubuta labarin kowa an kashi da labarin sa sai ka anya kuwa shine nake ba ku misali nake da an je rana alkiyama amma ka shiga aljanna aka ce tafi aljanna in ka leka ka hango ta san bazari shi imamu malik to ka dawo ba nan bane fare kuwa amma da ka leka ka hango ta babawa a ciki ta abba kafi to ne ka ce to nan ne eh tuma allura eh to nan ne kana ganin yan goku sai ka ce nan ne an gane ko amma kana kai yanzu ka hango shi Imam Malik a zaune dan Allah wanda rajin kunya zaka shiga duk da cewa ba ruwa Allah ba lalace kawai promotion ɗin kalai amma dai ana faɗan wannan ne dan mutane su gane cewa ba ya kamata a zage dan al'a fatan mu ba ai kullum fatan da muke so muke dungurun gumdin muke so ne bildauki la ala muke roka karewa kenan yawa domin annabi cewa za ka roki Allah ka roke shi da babban masaki kullum cewa Allah ka ba mu jannatul firdausi haka ake roka firdausi kuma tana ne ana annabi ita ce aljanna da kowa sai ya ji rage zai san wa wata aljanna ba a firdausi ba ululwa ita ce take da fa'i fa'i din ta shine an ciwo na ba an gama da jiya firdausi sai ta ku fa'i a gangaro wasu eh shine innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahu jannatul firdausi خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا ba wancan ba wani abu da kake bukata amma duk wanda ba a firdausi yana kwadayin wani abu a firdausi wannan shine to sai yake cewa imamu zahabi yake mutum ne mai addini khairan mai yawan alkhairai da dukan kuma mai gaskiya ba ƙarya mutum ne mai gaskiya an gane ko yawa sannan sai yace wa qala tiyudi imamu tiyudi kaga malamai masu albarka babu tiyudi kaga shine malamin da ake cewa shi da nawawi shekarun su ba suna 40 da wani abu suka mutu kamar shi din ban manta ba 40 da nawa ne da kida yawa duniya rubutun sa ake cewa ana tunani ko tunda aka haife shi ya fara rubuta to a kullun yana rubuta ko feji 46 ne ko nawa a lissafin da aka yi yawan albarkar rubutunsa irin hidimar da suke wa addini imam Bukhari Abdulrahman kana da shi ma yake to kana da yinan saduka ya yadda da cewa ibnu sunni mutum ne mai addini ne kuma gaskiya mutum na uku wa kafahu ibnu hajar ibnu hajar ya ci bai daji bakali yake sahibu tasani ma abudin wallafa wallafi haka ya kirawo shi wa qala amr bin al-husayn ad-dinawi amr ibn al-husayn ad-dinawi dan garin su ne yace khalafa ibn sunni ba'da mawti 60 dirhama ni abin da na gani akan sa bayan mutuwar sa ya bar dirhami kamar ka ce naira 60 ko ka ce 600 na dirhami naira 60 ya bar dirhami 60 kad kana jama'a hamilal waraqati ya tattara su a cikin takarda ya nannace wa sai ba bi san samani kafani yace wannan kudin kuma tunda lokacin sai an je da kafani ba yanzu bane da ga za a je gidan lima a karbo tukunya da da kafani kudin da shi aka yi amfani wajen siyan da kafani ka iya zuwa ya mutu ba komai ba banda kudin da kafanin sa da ba kaida ai kudin da kafani da kudin kai gawa in aka ce ba wanda zai a kudin gadan magada ake diwa anan za a diwa amma yan unguwa sun dauke shi kenan yana cikin mu'minatu tajhiz ba gaba ɗaya a kudin magaji wanda ya mutu shi kan shi kai da kudin da ya bari kawai kudin da za a iya amfani da shi naka amma wanda nan sauran gaba ɗaya na magada ne shi na kuma mai masu bin bai amma mu'minatu tajhiz haƙƙi ne na na mamaci dole sai an fitar a cikin kowa unguwa yake ba zai biya ba ba ta kan kabarin ke sai an biya su to a kudin sa za a dauka kuma unguwa kowa yake ba zai bada sadaka ba to a kudin sa za a dauko a baya Allah ya kiyaye mu da wannan ne eh to sai ce wa khilali hayati lil madida a tsawon rayuwarsa ko da yake tsawo domin ya shekara 80 da wajen shida a rayuwa tsawon rayuwarsa da yake kulli da ibn sunni al manasib ibn sunni ya samu matsayi an daura masa matsayi daban-daban fatakala da mansibu qabil quba bi rai a wani gari da ake kiran sare wannan garin a turan tire ke kiran sa a rayu a wannan garin an taba dora shi alƙalin alƙalai bari ku ji abin da ya mutu thumma ta'aba sai murabu yace kiji bar yayi murabu kawai yanzu mu ya aji wala da'a ila dinawi ya koma dinar tanzarin da ya zama sa haka kawai ana jin dadin da yake shi ba ya aje ai no tension no gratuity ya yadda sai ta biya sa na hudu na ko sai sai wa kana rahimahullahu ta'ala wato ya kasance aminta Allah wato Allah ya masa rahama shafi'iyul mazhabi yana da mazhabar shafi'iyya mazhabar da yake jinganuwa jinginuwa zuwa gare ta mazhabar shafi'iyya ce Muhammad bin Idris Shafi'i yana nahiyatul fiqhiyya a bangaren fiqhu shi ba shafi'i ne wa akhadha al-fiqha ash-shafi'i ala yadi kathirin min al-ulama'i minhu ya dauko fiqhun shafi'iyya daga gurin malamai masu yawa daga cikin malaman shafi'iyya minhum abu khalifat al-jumahi wannan malamin da muka faɗa abu khalifat al-jumahi yana ɗaya daga cikin wa huwa min kibari shuyukhi yana cikin manyan malamansa wa ibn abdul jabbar as-sufi da kuma ibn abdul jabbar as-sufi wa abdullahi ibn muhammad al-bagawi da abdullahi dan muhammad al-bagawi wa ghairihi da wasu duk malamansa ne musannafatihu wa atharuhu al-ilmiyya littattafan da ya buga an gane ko da irin ɗan muzakira da ya buga na ilimi tarakal musannafu rahimahullahu ta'ala adadan min musannafat ya bar adadi masu yawa a cikin littattafan da ya buga ya wallafa almuhimma masu muhimmanci wal kima kuma masu kima nadkuru minha kadan zamu faɗa daga cikin jimalan yace zamu faɗi iya guda shida ne kawai na farko amalul yawmi wal layla fil adiyyati akwai amalul yawmi wal laila wanda aka yi akan zikiri da addu'o'i na biyu at-tibbun nabawi shi ma littafin sa ne littafi mai kyau likitancin annabi alaihi salatu wassalam na uku fadailul a'mal zan zo na'am as-siratul muttaqin yana da littafi as-siratul muttaqin na hudu fadailul a'mal wato ayyuka mafiya falala san so ku samu littafin nan naka duk da yanzu ba su sun yi karanci ba shi a kasuwa amma in yazo ka samu wannan littafin kawai ka karanta fa dailul a'mal sannan na biyar alqana'a contentment wadatar zuci ya yi littafi akan wannan kawai ka je ka karanta wadatar zuci irin wannan ya kamata in kana da shi ka samu wato kawai in kana da makarantar mata wai ke ta biya mu kwarai ku dan mata sun fi bukatar wannan fiye da maza ko ba haka bane yawa ana wannan yanayin a nuna musu alaga ba tawala lokaci an gane ko ana wannan yanayin a nuna musu lallai yau ka ba makara saura mun tiji an gane ko alkana littafi ne mai kyau shi ma sannan sai na karshe al-injaz fil hadith ka duba ka ji wai wai takaitawa samari wajen magana wajen kawo hadisi ko magana al-injaz bil hadith sai mali yake wafatu sai rasuwarsa kuma wato fi ibn sinni rahimahullahu ta'ala ibn sinni Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gabara ya rasu a shekara ta 364 bayan hijira sannan idan ka dawo da shi miladiya kuma shekara ta 900 da 74 in halitta ba shekarun sa nawa kenan a dauki miladiya 897 aka haife yana sa a shekara ta 974 shekara nawa kenan na 80 da nawa 81 81 an gane ku shekarun da kenan a duniya a shekarun da ya a duniya nake faɗa bai kai tamanin ba saboda can saba'in da hudu ne saba'in da takwas ko da bakwai da bakwai ko ke shekarun sa kenan a duniya to shi ne ibn sunni kai tsaye ba za mu iya samun shiga cikin littafin ba mun gama mukaddima yau kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala musamman na ga akwai ragila da yawa ne mamaki yadda na koye littafin malam Aliyu Gombe wani ya karbi na koye littafin ka wani ya karba amma insha Allah ta'ala kafin tashi ne zuwa kai kokari ku samu malam dace kamar da muka faɗa akwai matakin da yayi alƙawarin Allah ya duk wanda yake zama karatun sai ya samu littafin yawa to insha Allah za ba damuwa za mu kokari a ga an kokari an tabbatar da an samu littattafan insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sobin da madaukaka yadda muka fara wannan littafin Allah madaukakin sarki ya sa mu gama shi lafiya Allah ya ba mu iko amfanuwa da muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sobin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna bi aqalina fa aslih haymatana wa la tu'murina وجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبعك يا رب العالمين ولا تلاجيا جدا da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya fara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kadar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa cewa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yaye wa al'ummar musulmi Allahumma atina fid dunya hasana katarar Niger da take nema ta shiga wani yanayi Allah ka kare Allah madaukakin sarki ka kauda makiya daga idan kasashen musulmi suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka manin masu neman kasashen musulmi da sharri Allah ka bari shi kawo kan Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين lama mala don ka gobe